zalincin ba abu ne wanda yake makusanci a ce Allah ya gama su da azaba daga gare shi. Abu Dawud ne ya ruwaito wannan hadisin, haka nan Tirmidhi ya ruwaito shi, haka nan Nasa'i ya ruwaito shi da isnadai waɗanda suke ingatattu. Isnadan hadisin wato ingatattu wato wanda yake shi ya san in ya buɗe bakin ma yayi magana. wani abu ne cutuwa za ta same shi to a sannan nan bai buɗe bakin ba eh musu da zuciyarsa to shi kenan ya wadatar amma wanda yake wato zai iya buɗe bakin ya magana ya tsira bai cutu ba to wannan wajibi ne a kansa ya buɗe bakin in buɗe bakin sai zama zunubi ne babba to alhamdulillah rahmanir rahim to daga leze uku bace babu a cikin bayanin tsananta azaba ga dukkan wanda zai umarni da kyakkyawan aiki ko zai hani daga mummunan aiki amma kuma ya zamo a aikinsa yana sabawa da faɗinsa zai ce a kyakkyawa amma zai aikata mummuna. zai ce ban mummuna amma kuma shi zai aikata. Ubangiji ta baraka wa ta'ala ya ce, Yanzu kwa ce za ku ringa umartar mutane da ayyukan alheri ayyukan nagarta alhali kumance da kumance kuma da kawunanku kumance kuma da kawunanku alhali ku kuna karanta littafi an faɗa ko a cikin littafin cewa lalle ne aikin ku ya daidai da faɗin ku. In kun faɗa a kyakkyawan aiki to a ga kuma aikin naku kyakkyawan kuke. Afala ta kilo yanzu ba kwa gane ɓannar ku ba, ba kwa gane cewa abin da kuke ba daidai ne ba. Ubangiji ta baraka wa ta'ala yake. Ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ya ku wanda suke mummune me yasa kuke faɗar abin da ba kwa aikatawa an ce wannan aya ta sauka ne wakacin da musulmi suka ringa cewa da mun san mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah da mun ba da dukiyoyinmu da rawukanmu a ciki sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da maganar yaki to aka ga irin abin da aka gani daga wasu daga cikinsu to shine aka saukar da cewa me yasa za ku ringa faɗar magana alhali ba ku aikata ta. Kabura makata inda Allah an ta ƙulu ma la taf'alu ku faɗi abin da ba ku aikatawa wannan abu ya girmama abin ƙi wajen Allah. Abu ne wanda Allah baya son sa kwarai kwarai. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ba da labari daga annabi Shu'aibu ala nabi na wa alaihi salatu wassalam ila ma anhaakum anhu ba ba wai ina nufin in saba muku ba zuwa ga abin da nake hana ku daga gare shi na ce ku bari amma ni in ringa kewayawa ta bayan gida ina aikatawa ba haka nake nufi ba in uridu illa islah masaba nufi na dai gyaruwa a gyaru gaba ɗaya iyaka iko na ba ta fike illa billah alai tawakkaltu ilaihi unibu to an karɓo daga abu zaidi shi ne usama ta ɗan zaidu ɗan harisa wato masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan masoyin manzan Allah masoyi ne na manzan Allah manzan Allah yana cewa usama to ahabbun nasu ilayya ma sha faɗi mata wala gaira wala gaira usama ya fi kowa soyuwa zuwa gare ni bai fidda faɗi ma ba ko watanta kuma dab da wafatinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa shi jagoran yakin musulmi alhali sannan shekarunsa ba su haura sha takwas ba ga manyan sahabbai da tijai irin su sayyidina abubakar ma sayyidina umar a cikin runduna amma kuma annabi ya ce usabatu shine jagora sai mutane suka haɗu suna suka cewa ya za a naɗa yaro ga manyan har abin ya kai kunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tara su ya musu huduba yace na samu labarin irin maganganun da kuke hakika ba wannan ce farkon abin da kuka yi ba da can sanni na da ubansa ya zama jagora yakin mutatu da aka je kun ringa suka cewa ya za a naɗa wanda da bawa ne. Ina faɗa muku haƙiƙa shi yana daga mafi soyuwar mutane zuwa gare ni. Mahaifinsa ma yana daga mafi soyuwar mutane zuwa gare ni. Shi kenan sun fita kafin su bar Madina shi da rundunarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa cikin rashin lafiya. sai ba su tafi ba saboda rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wafati sai da Abubakar ya zama halifa sai ce farkon abin da zan zartar daga abin da annabi ya zartar shine tafiyar yakin nan ta Usama ya roƙi Usama ya ce ina son ka bar a Umar ya zauna a wajena ya ringa bani shawara kuma da zai raka su ya taka da kafarsa sai da Abubakar ya taka da kafarsa Usamatu ya ce bara in sauka kai ka hau ya ce a'a ba zan sauka ba, ba za ka sauka ba, iko ba zan hau ba. Menene zai cuce ni don kafata ta yi kora a cikin tafarkin Allah. Ya raka su suka je ko suka yi nasara mai yawa. Suka yi nasara mai yawa waɗanda suka kashe mahaifinsa da wasu ce manyan sahabbai wato ya koya musu darasi mai wato darasi wanda yake muhimmi. To ƙala Usamatu ya ce, Na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, kuma wato shi ba wai uban nasa ba ma kawai yake sahabi, kakan nasa ma hari safiya musulunta, shi ma kuma sahabi Shi yasa shi dinnan sahabi ne, ɗan sahabi, ɗan sahabi. Kala, yake saritu Rasulallah, na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kome yana cewa, Ana zuwa da mutum ranar alkiyama. za a zo da mutum ranar alkiyama a jefa shi a cikin wuta. Kayan cikinsa su ringa fitowa, ya ringa kewayo da ita, kamar yadda jaki na ya dutsen nika yake kewayo, sai ‘yan wuta su taru a wajensa, su ringa cewa, yawa ne, me yasa ka faɗa wannan lamari? ba kai ne mai cewa a aikata abin da daidai ba, ba kai ne kake hani daga abin da bai dace ba, sai ce i kwarai ni ne nake yin haka. Amma kuma ina umarni da abin da yake mai kyan tare da cewa ni ba na aikatawa. Ina yin hani daga abin da yake bai dace ba, amma kuma sai ringa aikatawa. hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito, da ya ce can da liko shi da dal ne wadda take ba mai ba ba zal ba dal. Abin da ake nufi ta haruju sai ta ringa fitowa. Kakatabu kayan ciki ko hanji, mufradinta ketubu, ketubu. Babu umarni da ba da amana. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, kuma wato akan wannan matsalar da aka faɗa shi ne malamai suka yi wato bayanai masu yawa, masu yawa. Da aka ce an umarci bawa lalle abin da zai umarni da shi ya zo da shi. Amma kuma wannan wato bai saryan masa da wajabcin yin umarnin ba, ko da shi ba zai zo da shi ba. Shi yasa idan shi dan baya aikata kyakkyawa yace ba zai umarni da kyakkyawa ba to zunubansa sun zama guda biyu da zunubin shi din ya ki aikata kyakkyawa da kuma zunubin ya ki umarni da kyakkyawa yayin yadda malamai suka yi bayani kenan gazali hujjatul islami al-ghazali ya tsawaita bayani akan wannan matsalar a littafinsa iyawu lumidin haka nan a littafin da yana na tauhidi al-iktisadu fil i'tiqadi ya tsawaita magana bayani akan wannan kan mutum ya dauka dan cewa shi baya aiki kyakkyawan ya zame masa kenan ba wajibi ne a kansa bai umarni da kyakkyawan a'a wajibi ne a kansa ya umarni da kyakkyawan ala kulli hal kamar yadda yake wajibi ne a kansa kuma ya bi umarnin nasa shi kansa kafin kowa in yace zai bari ya zunubansa sai su zamo sunnunku zunubansa sai su zamo sunnunku to kuma malamai suka yi waƙoƙi a wannan babin kamar abul aswad du'uli wato almajinin sayyidina ali yake cewa ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghayrahu halal nafsika kana zatta alimu tasifur dawa an zisakani wa zira na kai ma sai hadihi wa anta saqimu ibda bin nafsika fana an gayyaha fa idan ta tanu fa anta hakimu fa hunaka yusma'u ma taqulu wa yushtafa بالعلم منك وينفع التعليم لا تنع عن خلق وتاتي مثله arun alaika idza fa'alta adrim ya kai wanda kace zaka koya wa wani me zai hana ka fara koya wa kanka a ce ka ringa kusanta magani ga wanda bai da lafiya wanda yake cikin ciwo don shi ya samu ya warke alhali kai kanka baka da lafiya eh me zai hana ka fara da kanka ka hana kanka daga batanka idan ya zamo kan naka kai kanka ka hannu daga aikin batan to ka zamo gwani a sannan ne in kai umarnin za a ji abin da ake faɗa za a waraka da ilimi na daga gare ka koyarwa taka ta zamo ta yi amfani ka fara koyaushe da kanka wato kakkace za ka yi hani daga mummunan ɗabi'a alhali kai kana aikata kamarsa wannan aibi ne mai girma a kanka wani kuma yake cewa atan hal unasa wala tantahi matatal haqi matatal haqul qauma ya lukau wa ya hajarat sinni ma tasahi tasinnu al hadida wala taqadu ce kai ka zauna kana hana mutane amma kai kanka ka ki hannuwa yaushe ne zaka rusku da mutane zababbu ya dutsen washe ya dutsen washe ashe yanzu baka jin kunya kana wasa wuka amma kai ba za ka yanke ba. Za ka wasa wuka ita ta yanke, amma kai in an ɗauke ka dutse aka yanka da shi ba yankewa za ka yi ba, ai wannan ba daidai ne ba. To babu al'amri bi adayil amanati babu umarni da ba da amana qala Allah ta'ala wani yi tabaraka wa ta'ala yake hakika wani yana umarta ku ku ba da amanoni gaba ɗaya zuwa ma'abotanta wato wannan yana ciki yana hujja ce ga malikawa da suka tafi zuwa cewa kowane ya kware ka amana da kai ka bashi to kai in ya baka amana kakka ce za ka kware shi da wannan ayar suka kafa hujja da kuma hadisin cewa addil amanata ila man itamanaka wala tahun man hanaka shafi'awa ko suka ce a wanda ya kware ka amana da kai ka bashi to in ya baka dan ka fitar da abin da ya kware ka ba laifi ba ne, domin aya ta ƙur'ani na cewa faman ita da alaikum fa ta du alaihi bi misli ma ta da alaikum. Wanda duk ya cuce ku in kun samu dama ku rama, iyaka dai iyaka yanda ya cuce ku. Shi yasa in ya cuce ka ka samu dama abin da yake nasa don ka kai ma ka rama, ai wannan ba laifi ba ne a wajen shafi'awa. To, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Hakika mu muka bijirar da amana bisa sammai da kasai da duwar wasu gaba ɗaya suka ce su kan ba za su iya ɗaukanta ba, ba za su iya ɗaukan amanar ba, suka tsorata daga ɗaukanta, amma mutum shi ane masa ta isa ya ce ya isa zai iya ɗauka. Mutum kan mai zalunta kansa ne bai san abin da yake yi ba. amanan nan malamai suka ce ta ƙunshi abubuwa da yawa. Baki ɗayan gabobi na mutum ma amana ce ta Allah da ya bayar ga bawa. Kada bawa ya sarrafa wata gaba a cikin abin da Allah bai ce a sarrafa wannan gabar ba. Yanda mai risala yake faɗa aminan lahu wa iyaka ala ri'ayati wa da'ihi wa hirzi ma'auda ana min shara'ihi. duk gaba da take jikin bawa ajiya ce ta Allah amana ce ta Allah a wajensa kai ya sarrafa wannan gabar a cikin abin da Allah baya so duk gaba bawa ya sarrafa ta kuma yana daga irin wannan kamar cewa mutum wanka daga janaba da makamantarsu mutum mai wanka daga janaba bai zo zai sallah ba wanda ya sani Ehin, amma amana ce tsakaninsa da Allah cewa yi, ko bai alwala bai zo zai sallah ba wanda ya san haka. sai shi sai shi sai Allahnsa amma amana ce tsakaninsa da Allah haka nan kamar mace a jinin hairarta da ɗaukewar jinin hairar da cewa ta gama idda da cewa ba ta duk wannan amana ce ta Allah Allah ya sa a hannunta kacce tozarta kacce tozarta ba za a ce za a iya sani ba mace ta ce jini ya zo mata kuma ta ce ya ɗauke ai ta samu tsarki ya za a gaskata ta za a amma kuma amana ce kada ta faɗi abin da ba shi ne ya afku ba in ba ta yi tsarkin ba katta ce ta yi tsarkin in ba ta gaji nan ba katta ce ta gaji ne duk wannan yana cikin amanonin Allah shi yasa daga baya wato da mutane yake sun yi sakaci wasu malaman da asali mace cewa aka yi in ta da awar mata yi jini har uku a wata ɗaya za a iya gaskata ta har malamai sukan ce ta yi mace a sake ta a farkon dare daga dararen ramadan a ce safiyar sallah ta halatta ga maza ta gama idda saboda me ta iya gama idda mijin na ta sake ta masallan daidai magarba shikenan har zuwa isha tana cikin tsarki sai jini ya zo mata wajen isha ya ɗauke can dare dab da asuba ta niyya azumi ta tashi da azumi aka kun kwana goma sha biyar tana azumi an kai na sha biyar ɗin bayan an sha ruwa jini ya sake zo mata can wajen isha bayan isha can sai ya ɗauke ta yi wanka ta yi niyya azumi ta ɗauka ta yi mai kenan ta samu tsarki biyu a yanzu aka kun kwana goma sha biyar tana cikin tsarki tana azumi tare da mutane ran da aka gama azumi ran talatin ga wata bayan an kai azumi sai jini ya zo mata. Kafin gari ya waye jinin ya ɗauke, kaga da safe ya halatta ta ɗaura aure da wanda take so ko? Ta gama idda kenan a cikin wata ɗaya. Amma malamai suka ce saboda ƙarancin amana. Saboda ƙarancin amana in mace ta ce ta gama jini ta gama tsarki uku a ƙasa da wata uku ba za a gaskata ta ba. yadda zakaki yake kawowa alaniyarsa wa za ta ƙuru'in fi itidadin bi ashhuri yana daga abin da hukunci ya gudana da shi a fas bayan ya kawo a baya fil ballatil garra ifasin wa rabbuna yaki ahluha min kulli da'in tafarrula jara amalun billahi tati kama jara bi an dulisin bil bari min hafa hasila yace wa za ta ƙuru'in yana daga wannan wadda take za ta yi idda da tsarki fi tidadin ba tura a ce dole sai ta kai wata uku saboda me saboda amana ta yi karanci tsakanin mata to wa ana bi hurairah an karbo daga bi hurairah radiyallahu anhu Allah da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya ce alamun munafiki alamar da ake gane wanda yake munafiki guda uku ne, abubuwa uku ne. Na farko idan ya faɗi magana sai ya faɗi ƙarya, sai ya faɗi ƙarya. Na abu na biyu kuma sanda biye alkawari sai ya saba alkawarin. Wato wannan wato iza wakacin diddaye, ba wai wanda wani dalili ne ya hana shi cikawa ba, da ce sanda ya yi alkawarin yana da niyyar ya cika, amma kuma sai wani dalili ya hana shi zuwa, to wannan ba za a ce alamar munafunci ba ce, saboda ma'azuri wato duk ma'azuri ya shiga cikin laifin alal ma harajin wala alal araji harajin wala alal mariri haraji. To, wai za su mina alama ta uku kuma, alama ta uku kuma daga alamomin munafiki guda uku shine cewa in an bashi amana sai ya ha'inci. sai ya ha'inci. Wato, an keɓance waɗannan ɗabi'o'in da an bato saboda ta ƙunshi saɓa wa umarnin Allah, wadda a kanta ne aka gina munafunci. Yan daga cewa wato asirin bawa ya zamo ya bambanta da abin da yake fili, da abin da yake fili. Shi abin da ake kira ƙarya mutum ya ba da labari saɓanin abin da ya afku. amana ko haƙƙinta a ba da ita abu ga ma'abotanta. Saba alkawari kuwa a fili yake, wato shi a fili yake, shi yasa wato aka bayyana shi a fili. A wata a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abba guda hudu wanda duk aka same shi da su to ya zama munafiki tsantsa. ya zama munafiki tsantsa ya ƙara wata ɗabi'a wa iza ahada qaddara in yace ba zai ba sai yaudara sai yaudara to wafi ruwata a wata ruwaya ko da ya azumi ko da ya sallah ko da ya ce shi musulmi ne a wata ruwayar ko da ya yi sallah ya azumi ya hajji ya umra ya ce shi musulmi ne to duk da yana da wannan ɗabi'o'in ya zamo munafiki alamar cewa shi munafiki ne To to to to sun tashi na hadisi mai zo ne wannan nabi alamun munafinci Allah ya ba mu ikon dora lamuran mu Allah ya ba mu ikon gyara kawunan mu
Sallama ya faɗa mana hadisai guda biyu game da amana Hakika na ga ɗayansu a yanzu ina sauraron ganin ɗayan Ban gana ba mu labari cewa ita amana in ta zure da mutane ta sauka ne a asalin zukatan mutane. Sannan bayan saukar amanar Ƙur'ani ya sauka gare su. Suka sani daga Ƙur'ani, suka sani daga Suda. Kaga sai da amana ta fara zuwa, sannan Ƙur'ani ya zo. abin da yake faruwa kenan da amma yanzu sai zama a Qur'anin ya zo amma fa amana Qur'anin sai ya zama bai samu shimfiɗa ba ga karatun Qur'anin ana ta yi amma aiki da shi ya rabu za ta ko a kurkusa in shekarun da suka wuce karatun Qur'anin bai kai haka ba sai a ga gida guda waye ya sauke Qur'ani neman wanda ya sauke Qur'anin ake a gida guda wanda ya sauke Qur'anin ganin girman sa ake ganin girman sa ake yi a wannan lokaci amma an ma sauke Qur'anin na shi nan da yawa amma kuma ina amana Qur'anin ya zo bai tadda amana ba bai tadda amana ba ba yadda ake so ba ba yadda ake so ba kenan to wa'ani muminan sunna suka sani kuma daga sunna suka sani daga qur'ani suka sani kuma daga sunna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari daga dauke amana yake mutum zai barci barci daya a dauke amana daga zuciyarsa sai gurminta ya saura a zuciyarsa kamar tuko ne aka kamar tuko ko kankar wajen aka wato wata tuko idan kaɗan ko baki sun mai naman da mata sannan kuma ya sake yin wani baccin wata kuma da amana ko a ɗauke amana daga zuciyarsa gurbinta ya saura majali kamar gurbin kanta a hannu kamar garwashi da rastahu da ka gangar da shi ko ka taka shi bisa kafarka fana gida wajen da ka taka garwashin ko ka sa kafarka ka shori garwashin ya zamo ya kumbura ya tashi ya yi gono ko za ka gan ya ɗaukaka alhali ba komai a ciki ba komai fata ce kawai ta daga sai na maza Allah ya ɗauki tsakuwa ya kai da ita fuska kafarsa ya mutane su waye gari suna ciniki amma da wuya a samu wanda zai kula da amana zai ba da amana a wajen cinikin suna da wasu musulmi ne amma ba su san amana ba an ɗauke amana daga mutanen su da an san musulmi da amana wasu abubuwa da yawa da da aka ce an hana musulmi wato ko wajen cuɗanya da kafiri aka ce ai ba da komai ba dan shi kafiri bai san matsayin amana ba sai ko musulmi da ka zo duniya don ka tabbatar da me kike amana amana nan ai abu ne mai girma wanda kai mutum kai ake kira ga daukar sa ina wa nan amana ta al-salawa wa rari wa ibadi ba baina an yahmilna wa shakara minha wa amala an yusal innahu kana zaluman jahula Allah ya yi sai daukan amanar nan ga sammai da kasai da duwan wasu gaba ɗaya suke ce daukar amana ya fi karfin mutum yace shi zai iya ya zama wato ɗaukaka ce babba aka bayar ga bawa wanda yake musulmi yana ƙoƙarin ya kiyaye wannan alƙawarin da ya yi a gaban Allah da cewa shi zai iya ɗaukar amana. To aka ce da na fi na wato haka hulɗa da kafiri wanda ta yi kafiri ba damuwa ya da amana ba. Ya iya keta ta kai ko musulmi rayuwarka gaba ɗaya don ka tabbatar da cewa an yi riko da amana. Sai aka ce ai kai musulmi ba ka karɓi wakilci daga kafiri ba domin daga abin da zai wakala ta a kansa bai da gaskiya ko akwai wata ƴan cuta da yi cuta da da kuma cuta da ta zo duniya rayuwar ka ka tabbatar da gaskiya kai kuma ba ka wakala shi ba domin ka iya wakala shi gaskiyar ma da abu kai shi ne ce ya zo za ka yi masa nasiha abin mai kyau ne za ka faɗa masa gaskiyarsa mara kyau ne za ka faɗa amma shi ba damuwa ya ba duniya ce kawai a gabansa nan ba zai damu da haka ba wa muni an tawfiru sunni وليس أول كلا بالمرمي لأن ابن عاصم يسي فلا أتن قبل مكان أما أنا كي مسلمي كتربو تلتي نتاتي حتى نوكما كي كثير ذاك وكلا شفا مجانا بس ودتك أبي الجالي الشفاء موانسا duniya kawai ya sani kai kokardo ne ma don duniyar ta gyaru da zamo hanya ta lahira da kyawa. To, ana zuwa na cewa inda ke gani kula da wani da hannuna. akwai wani amintacce a cikin banu fulani kabila kaza ya zama dakar a maimakon duk mutane amintattu ne amma sai waye gari sai neman amintacce a sai na magana gari kaza ko ana da labarin akwai wani amintacce ko kabila kaza ana da labarin akwai wani amintacce abu sai abin da ya kai ana fada arewa kuɗi kirari wannan ya cika kokari wajen aiki. Akwai himma aiki. Al'adabin fahimtarsa yana da matuƙar fahimta. Sai al'adabin hankalinsa ana mamakin hankalinsa. Amma ba ko da gurgurin nauyin ƙwaya ɗaya daga gade na imani a zuciyarsa. Ba wani imani a zuciyarsa. Duk wannan sallaci da ake da hankalin da himmar da fahimtar amma ba imani a zuciya wala bar na kuma a samu amana wanda ita amanar yanki ne daga yankokin imani ya kula imani wala bar a ta alayya zamani a hujja fatimul lemani yace na daɗe a dakar a dakar na daɗe a wani zamanai da suka wuce baya ban damu ba da waye ne ki ne ko da ma na iya ciniki siyar ko siya a wajen sa shi ne sauki ne. Idan musulmi ne wanda muke kirkin da ke addinin sa zai sa ya zama lalle da zai ya ce kware ni ba. Ba zan siyar masa ya kokari ya cinye kuɗin ba. Ba zan yi hulɗa da shi ya kokari cuta ta ba saboda addinin sa ya hana wannan. Damar imani ai abin da yake hana ɓanna al-imanu kaidul fasila ya tafi mumin. Idan kuma ya zama ba musulmi ba ne ba na tsare ne, ko ba Yahude ne, mai kula da shi, wakilinsa, in ma yake zai fice to wakilin nasa zai biya min da haƙƙi na a kansa, ya sa ban damu da wane shi ne ba. Ko da wanne ne na san ƙarshen ta dai gaskiya ce za ta tabbata. Inda musulmi ne addininsa zai sa ya gaskiya. in wanda ba musulmi ba ne ko ya ce ba zai gaskiya ba to amma masu kula da shi ba za su yarda su gyara shi bisa wannan rashin gaskiyar ba. Amma a yau, amma yau da ake ciki. Ba zan ciniki da kowa ba a cikin ku sai ko kamar wani kowa ne. Su ne kawai nake ganin in mun yi ciniki da su ba cuta ta za su ba. ba cuta ta za a za su ne za ya zamo kasuwoyi an gina su bisa cuta wannan fatin zamanin sahabbai ne ya fi zai fatin da yamani yake faɗar wannan fatar kulalalla kuma kullum abu lalacewa yake tare to wannan hadisi buhari da muslim su suka rawaito shi da yake a nazarat al-amanatu ala jazri jazri da fata jini da tubo ne gazar ne tubo shi ne asalin abu shi ne jazo amma akwai wanda suka ce a iya faɗa da kasara jizo jizo shi ne asalin abu walwata wata kuwa ya ya biyu al'akaru da ya nemo na da sama ya ne a sama ba ya mata Wuri ɗan kaɗan Majan kuwa da fatarini da kunya jini amma ana faɗar sama da fatarin jinin majalu. Ana cewa majalu. amma dai abin da ya fi tura a ce majalu da kumbura ne taki ne da yake afuwa a hannu ko makamancinta daga gurbin aiki wa gairi ko wani shi ne kamar kanta. Da yake mun tafira ai wanda yake maɗaukaki. Da yake ne dan da mu alayya sa'i ne kula da shi ne sa'i da mai kula da shi. Rahman Rahim an farko daga hujjar batun da ya bani da kuma an yi buraira Allah ta gare su sun biyu suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji ta baraka wa ta'ala yana tara mutane a ranar alkiyama wanda suke mummunan su tashi banda kafirai zulafa har a kusa da aljanna gare su a tashi zulafa lauhul jannatu har a kusa da aljanna gare su sun su je wajen annaba adam wajen jiran ubangiji tabbata a gare shi sai su ce da shi ya umarmu ka je ka nemi a buɗe aljanna domin mu shiga sai annaba adam ya ce da su akwai wani sababi da ya jawo fitowarku daga aljanna in ba kuskuren da uban naku ya aikata ba ai ne ne ma na jawo aka fidda ku daga aljanna ko a ce ni ne zan nemi a buɗe Ni ba ni ne nake da wannan matsayin ba. Ba ta wajen ɗana shi ne annabi Ibrahim ba daɗin Allah. yake yauda annabi Ibrahim annabi Ibrahim yake ba ni ne wannan matsayin ba ni wara wara ni ko da yake ba daɗi ne amma ina baya daga baya ba ko da yake ni ba daɗi ne amma ina daga baya baya akwai wanda suke gaba na da ku tafi zuwa ga annabi Musa wanda Ubangiji ya zantar da shi zantarwa wani jama'a su je wajen annabi Musa da ya ce ba ni ne ma'abucin wannan matsayin ba ka tafi wajen annabi Isa wanda shi ne kalmar Allah ruhun layi. Annabi Isa zai ce ba ni ne wannan matsayin ba. Sallallahu alaihi wasallam wato hikimar da take cikin ajiyar musu ilhama su je wajen wannan annabawan duk da farko kafin su je wajen annabin don a nuna ɗaukakar annabin sallallahu alaihi wa sallam a kan su domin idan ya fi farko wajen annabi suka fi sai a ɗauka cewa to ai ko da wajen wa'annan ma suka je za su iya to amma da suka je wajen su suka ce a'a su ba su da wannan matsayin sai kowa cewa yake ba nasa bane matsayin ba nasa bane sai su zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne sai ana la'a ana la'a ana la'a in ya isa ni ko na isa ni ko na isa ya ga an nuna ɗaukaka ta su ne. Manzala ta ce, ai masa izini ya tsaya wato zuwa ƙarƙashin al'arshi. Kada a masa izini. A tafi amana a tafi zumunci. A tafi amana wato a aiko amana ta zo ta yi nata aikin. Aikin da za ta yi ta wanda ya kula da ita ne. a kan ba aikin zumunci shi ma yanzu ne na su aikin aikin da zai ga wanda ya kula da zumunci ne me yasa wannan ya faɗaka yana faɗakar da mu musamman tsayin waɗannan abubuwa guda kula da amana da kula da zumunci in mai kula da amana akwai ranar da amana za ta yi masa rana in mai kula da zumunci akwai ranar da kularsa da zumunci zai masa rana kada su kada kuma duniyar da amana da zumunci su tsaya الجنة دون شراء ماذا ذهبوا ويمر أولكم نفرقوا كمان وجهة yake da manzon Allah na fahimce ka da kubana da kuwata wani abu ne yake kamar gudun walƙiya da manzon Allah yake yanzu ba ku duba ba zuwa ga walƙiya yadda yake shudewa yake dawowa a gwagwadon kyakkyawar kuma kamar kuma kamar rabu sannan kuma wasu su zo su wuce a kan jiraɗi kamar gudun dukka kuma kamar rabu sannan wasu su zo su wuce kamar gudun tsuntsaye wata biyar jari sannan wasu su zo su wuce kamar mafi tsananin mazaje a wajen gudu a ayyukan su su ke gudana da su ayyukan bawa su ke gudana da su a kan jiraɗi alhali annabinku yana zai a kan jiraɗi yana cewa ya ubangiji ka kuta da al'umma ta ka kuta da al'umma ta har ayyukan bayi kuma su gajiya wato zamo wanda suke masu aikin sun wuce sai wanda aikin nasu bai isa ba sahibi a rajin har sai ya kai matsayin mutum zai zo da ya tafi saura a ina yin wanya ta ga da kafa sai ko ya ringa rarrafe sai da jan jiki da aka zo buki a kan sirari ya rabu sirari kalari akwai tamborai ake biyu na sirari akwai umarna akwai umarci da cewa ta jawo dukkan wanda ya saba akwai umar akwai umar ta ce da cewa ka kama duk wanda aka ce ka kama na jin akwai wanda yake za a yi masa rauni amma zai tsira da kyau zai je kare akwai wanda su yi wannan karaftan suna kama su kamar za su ja amma dai yana tsundewa haka da haka jere ne akwai kuma wanda shi za a jawo shi a afkar da shi a cikin wuta don kada ta tafi kwatarwa da kuma makadu sun suna yake da abin waraira ɗaya daga cikin masu wayar hadisi ne yake na yanke da ubangijin da numfashin abin waraira ta kasa da fifansa da ya rage amma hakika sun wuta da sani'ina hadita na tafiye shekara saba'in muslim ne wai to hadisin nan yake wara'a wara'a ko dai ta ce ko dai a kana fada su da fata ya wuce da jirani wa wata wa kuma wara'u wara'u da da ta nemi ba da ta nemi ba ba ma'ana abin da ake wuce da shi ne su dike karshe da dike wuce ya ce ne ban kasance a wannan daraja madaukakiya ba wajen kalimatin kilikari a yana wannan kalma ne wato mafi yawa ɗin su cewa a faɗa da fata ne. Saboda idan zarafi ya zama an yi sarki da ita to ana gina shi ne duk da fata. Da zarafi da hali duk an yi an yi sarki da ita to sai a gina duk da fata kamar wa jari bai ta bai ta. wajiya ita wara a wara a dinnan kalimatu kalma ce tuskaru da ake ambatanta nan tafarkin kaskan da kai mutum yake ana yin wara a wara to yana nufin shi yana yara yana nuna kaskan da kai Hakika ya yi bayani mai yawa a kan wannan kalma a sharhin da ne na sahihin musulmi nawa. sanin da ne na gane usani na musulun na yi dogon bayani a kan wannan kalma wallahu ala Allah ya shine da sani wato shi na wani yana cikin manyan malaman hadisi da suke kula da ma'anonin hadisi da fidda ma'anar ta fuskar sanin na hausa shi ya sa ma har yadda da su kuji malik ne alfiya da akwai tambayoyin da yawa ibn malik ne alfiya akan wasu gurare sun da Buhari, yani usuli na Buhari dangane da nahawu, masu tafi dangane da nahawu. Ibn Malik ne masa amsa ya ba ta amsa kuma hanyar littafi ma a kan wannan. Kashi Ibn Malik ɗin ne littafi a kan wannan wato yadda za a yi halin waɗansu gurare a jami'ar usuli na Buhari dangane da fuskar nahawu. tsakanin sa a wafati tsakanin shi na wuri da ibn malik ya asiya a wafati shekara hudu ibn malik dan shi ne wafati dari shida da saba'in da biyu sai ko na wuri dari shida da saba'in da shida sai dai kuma wato ibn malik din ya je na wuri da nisa kwarin shekara talatin da ɗaya ya dace shekara talatin da ɗaya ya ba shi na wuri bai daɗe a duniya ba shekara arba'in da biyar kawai يكون ابن مالك في سنة سبعين التي أبيه وأن أنت بدأت أبي حبيب يرمى الحائل وتحكم يتبك حبيب فهذه مسلمة Haddasa Zubair bin Awam a wanda yake daga daga Qurayshawa daga Banu Asad kuma wato dan sayyidina Zubair kuma dan sayyidatina Asma da sayyidina Abubakar ya zama Zubair shi ne farko wanda aka haifa a cikin muhajirai bayan an yi hijira zuwa ga Makka zuwa Madina bayan hijira zuwa Madina to cikin muhajirai ba a haifar kowa ba sai da aka fara haifar Abdullahi Abdullahi da Zubair Allah ya gane shi lamma wa kafa Zubairu ya yi mai Zubairu ya tsaya ranar yakin Jamal da an ya kira na da inda ubana ya tsaya ranar da za a yi yakin Jamal a shekara ta talatin da shida daga hijira. da rani sai ya kira na a kunku gida biyu na je na tsaya kusa da shi na tsaya a gefensa da tsaya sai ya ce da ya guna yau ya ɗana innahu la yusalli yawma illa jahilun lamarin da ranar ba wanda za a kace a wannan rana sai ko wanda yake azzali ko wanda azza a cikin da sa'a وإني لا أراني إلا إلا سأقتل يوما مظلوما ما لا بتونا سيكو سوى نشيني أولنا رأنا أبدا وإنني أكبر حبي جمعتي كما أبنى نفجع موادي لدى يدني كل باكي لأكيدين لأبنى يفجعنا يوم باكي لأكيدين فكنا بيننا yanzu ma da na ce a yanzu a ganin ka tana ganin basussukan da ake gudu za su rage wani abu daga dukiyarmu in na mutu aka ce za a biya basussukan da ke kai na wani abu zai sauka a dukiyata na gane ga da shi kansa mubaru yana ganin yawan basu da ke kansa kuma yadda zai faɗa ba su nan ba wani sai na zubar da yana zuwa ya rantu wajen kowa ba sai taɓa zuwa ya rantu ba mai dukiya ne yana da abin hannunsa amma abin da yake faruwa ana kawo masa ajiya in an kawo masa ajiya sai ce a'a in ina tsoron duniya ina tsoron yau in mutum ka ba shi ajiya ajiya ta tsotar ka ba biya a kansa ni ko ba na ta irin wannan ba na son ka kawo min kayan ka to za ka a wani na a ce da su na biya ka ba shi ya sa in ka yarda sun bi ka ce ba shi ka ba ni wanda ko ya bata dole in biya ka da haka ne duk ba shi ya taru a kansa amma ba ya ce gidan kowa ba ya ce wajen kowa da cewa ina son karanta min kaza ba a zubairu yana da abin hannunsa ne abin hannunsa ne kwarai amma ba su da tare a kansa ajiya ce ajiya ajiya ne na mutane wani na wasu a ce iya nan karɓa ajiya ba abin da zai da fata a ce ba suna ajiya ka ba na kan haka in za a ce ba shi in za a ce ba shi kama ne ko ya fata ne na ajiya sun na ƙara sannan kuma yake da ni ya gudanya ya ɗana ina da na akwai da dukiyar mu duk ƙasar da nake da ita da gidan jirgi ka siya ka siya ba shi na وأوتاد الثلث والوصية للثلث وثلث يكون بآية عبد الله yana nufin da ayar ablatin zubai ta ba su kudu sun kudu ce ya sun yake shi zubai sai na zubai yake in fara da min ma na ba da karar idan idan wani abu ya saura daga dukiyar mu bayan ta biya ba ce ba su bi kudu da ban ne sun sun na ayyanka ne sun sun ka bayar da ayyanka Mutane yake wadda su aka yi lari ya ce da ya'yan ablatin zubai sun kasance ruwaya ba a yi kuka ya'yan waɗansu daga cikin ya'yan zubairu wato wasu ya'yan na abdullahi ma shekarun su sun kai kamar shekarun sannan uban Wani abu bai da abba ga shi ɗan Abdullahi da ga shi ya'yan Zubairu akwai waɗanda masu fi Zubairu ko Abbadu a shekaru ba. Wala wuyo mai izini. Kuka ba ne na sannan shi a Zubairu yana da ‘ya'ya maza tara a kan nan, yana da ‘ya'ya mata kuma guda tara. Abdullahi Zubairu ya ce, ya ce ne mun wasiya cewa in kuɗa da mashin nan da ake yin sanjiya. Yana cewa ya dana an tara ishe ne in ka gajiya daga biyan wani abu daga cikinsa kan yi taimako a kansa da mai gidana. Abdullahi Zubair yake ba wallahi ba da rinki ma arada wallahi ban gane me yake nufi ba da yake cewa ka nemi taimako da mai gida na ban san waye ne gidan nasa ba a sai da nake da ke ya baba waye ne gidan nasa ne da kake faɗa da yake Allahu Allah Allah in ka gaskiya da wani abu ne ka nemi taimakon Allah Abdullahi Zubair yake wallahi ba ba Tun daga sannan da ubana ya faɗa min wannan magana ban faɗa cikin wani damuwa ba game da biyan bashin nasa. Sai na ce ya mewa majalisun lamarin su gauru. Ka biya bashin ka daga gare shi. Sai ko Allah ya biya. Sai Allah ya kullo da hanyar da zan samu biya. Yace aka kashe Zubairu bai barci ya yi ba bai barci hannu ba. Sai kun kafa ya bar kafa kafa zai haɗe. Gaba wanda ake kira gaba wato sunan ƙasa ce da Suriya a tudun Madina yana daga ƙasa ta da ya bari. Da kuma gida goma sha ɗaya a Madina. da gida ɗaya a masara da gida ɗaya a kufa da kuma akwai gida kuma a misira